أعوذ بالله السميع العليم والعجبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسكة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قطب الأقباب فريج دهري على الإخلاق هاتم العتميني أبو إسحاق على جبرائيل ناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وقاري وملاجي وأجيبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والهمة والسلك والأمانة واللطف والتوفيق والهداية والرشد واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗari da ishirin da hudu kafin mu fara kamar yadda aka nema zan yi bayani akan me salatu tanwiril qalbi salatu tanwiril qalbi sallah ce mai raka'a biyu zaka iya yin ta ko so nawa ne a rana ɗaya gwargwadon ka gwargwadon yadda kake bukata ana yin niyyar ta ne komi na ta a zuciya ake yi niyyar a zuciya ne, Allahu Akbar a zuciya ne, Sura a zuciya, Fatiha a zuciya, Sura a zuciya, sujudi, ruku'i da za ka yi, duk Allahu Akbar Allahu Akbar a zuciya ne, komi nata a zuciya ake ba fitawa a baki, da zuciya kawai ke amfani da ita. Sannan idan ka yi raka a biyu da ka yi tahiya a zuciya, ka yi sallama a zuciya, sannan sai ka koma kana yin kana yin tayya za ka yi sallama sai ka duk a zuciya ne sai ka koma kai sujada kuma an kai sujudi sai ka a zuciyarka sai ka faɗi me kake bukata sai ka istighfari saba'in ka faɗi irin abin da kake bukata da sai kai sujada in kai sujada sai ka duk abin da zaka faɗa sai ka hangi wanda kake son Allah ne da zuciyarka irin nashi a cikin rijalu wanda kake ganin Allah ya gyara masa zuciya sai ka dawo ka zauna sai kai astaghfirullah astaghfirullah to astaghfirullah zuciyar zuciyarka ce ake son ta budu ta dinga kallon zuciyar wancan ita ake kira salatu tanwiril qalbi eh bayan an yi sallama eh shi ne ake sake yin sujada eh kaman eh kaman ba ji kaman ba ji amma sai sujudi ɗaya ne eh don kada ka dauna sai kai wannan istighfarin ka nemi zuciyar da kake son Allah ya maka masala shine wanda na ce ni wadda na yi amfani da shi zuciyar shi Ibrahim Saddad Allah ya mayar da zuciyata irin nashi to da wannan nake amfani to wannan shine a rana ɗaya za ka yi biyar da ka ga dama in ka gama wannan ka ci gaba tana tana gyara zuciya mutum yana samun saiti cikin tafiyansa wajen Allah eh wannan shine siratu tanwir qalbi Allah ya amfana da mu na'am Oh, eh wannan addu'o'i dai ko wanda ake tada mutum a bacci shi ga yadda na samu bayanin cewa in ka tashi da daddare ba na kafin ka fara lafiya to mamban sai da ce a mace jani sai ya raka a biyu sallah mai raka a biyu sallah masu ruwa za ku da ko
wanne ne ban ɗarban ne ka tashi daga bacci sun wasu za su isti istighfari okay Eh. Ai,
Ai, ai, aikin shi wasu yanzu siya mana mutum yanzu. da aikinsa sai abin da mutum ya gani kuma duk wani abin da ka gani in ya fara yi shi kuma baya bari Eh, duk abin da ya fara yi baya bari Eh, a wuradinsa na rana ɗaya ya isa raba mutane dubu Eh, a kowane rana kuma tun in ya fara a cewa ya taɓa yankewa baya haka haka yin mai shehu ibrahim radiyallahu salamu shi ma duk auradin da ya fara baya bari da yawanci mazajen haka suke saboda sai su koma kamar ayyamun rabbi suke aiki a ciki Eh, to wannan shi ne na'am na'am
a jiragen ma'ani wani mutum ya ce a shafi na 188 an ce inda darajar annabawa ta tsaya a nan darajar da ya ka fara zai gaba na karin neman karin ba sai ta biyu ce an ce sama da ƙasa ba na Allah ba ne ya yi fassarar gatari a yi mana ƙarin bayani
Ya- eh, wa- waye faɗa to gashi nan dai sai ku duba shafi 180 din ku gani in tun daga ga jawahirul ma'anin a hannunku in kun duba shafi 180 ba mu zo ba shi jawahirul ma'ani in dai kuka yi magana akan abin da izala ne take faɗa ai gaba ki ɗaya kwandon ne saboda eh, akwai rinto cikin karatunsu don cimma buri to shi kuma eh, inda darajar annabawa suka ƙare a nan waliye ya fara to bari sai mun zo in mun zo gurin mu gani za mu ga shi karatun sufanci kusan kamar juyayyen abu ne kamar yadda ka fara karatu daga nan ka koma can su za ka ga kamar wani lokaci daga can suke fara su da shi nan to amma abin da suke nufi da shi daban ba zan ce ƙarya ne babu ba amma za mu zo gurin mu gani in mun zo gurin sai a rike a sa mana in kuma shi kuma zai haska gurin ya haska mana ya ce ga gurin ai karatun mu ke tun daga farko zuwa yawa in mun zo gurin kuma na ganin insha Allah za mu iya fahimta ba za mu ce masa yayi ƙarya ba amma za mu ce mu je zuwa tunda muna ciki wannan dai abin da aka dora a cikin jawahirul ma'ani abin da Shehu Tijjani bai faɗa ba aka ce ya faɗa ɗari hudu da sittin ne ɗari hudu da sittin ne a na kasuwa wanda ba Shehu Tijjani ya faɗa ba ga abin da ya faɗa abin da aka yi masa eh, me sunanka dalili ɗari hudu da sittin ne yanzu wannan shine asalin abin da ya faɗa wannan littafin shine wanda sai dai umarul futi ali harazmi wanda ya rubuta da kansa wannan kofin da yake hannun shi ibrahim ne aka buga shi to akwai ɗaya kofin kuma a wajen eh, hafizul misri mai rasuwa na misra sharif ibrahim sale tun wajen 1988 ya faɗa ya ce ya ɗauki na wajen hafizul misri ya duba ya duba na kasuwa ya gaba ɗaya ba ne sannan ya ya ɗauki na wajen hafizul misri ya haɗa na shauran ya ga ɗaya ne to in kuma dasi a cikin addini ne wannan abu ne sananne kamar yadda sha'arani aka yi masa dasi ya rubuta littafi ɗaya na gidansa ɗaya na jami'ar azhar aka bugo aka kakkara maganganu aka zo aka yi muhadara ana tsinema shi ma zo wajen muhadara ya tambaya wani sha'arani ne aka ce wani ne wanda ya yi littafi kaza kaza ya ce kamar wa to ai wannan sha'arani ne ai ni ne to in kuma ni ne ba ba haka na rubuta littafi na ba kofi biyu ne ɗaya na jami'ar azhar ɗaya na gidana eh sai ce to a ɗauki na gidansa a je na jami'ar azhar a zo da wannan in aka zo ya ce to malamai su rike wannan wannan su rike wannan su su faɗa shi zai ce ga abin da ya faɗa a nashi da haka aka gama da littafin duk abin da suka yi ƙarin ƙarya ne ga wancan shi ne gaskiya Kaga Allah ta yana da wannan sha'arani ne sannan an yi wa aliyu sabuni in ba yanzu ya mutu ba yana nan da rai shi ma yana.
akan safawatu tafasir zainun da waye sun yi war yayi musu kashful kashful menene na iya biyu zariya na sai littafin shi ma an masa dasi akan aka aka kafarta shi ma akan safawa don wahabiya sun ce a daina karanta shi saboda ya milu ila sufiya aksar ya ce an yi an yi an yi halka uku biyu na uku aka yi dalilin da ya sa ya fito kenan ya yi littafin ya fito da abin da ya faɗa ya ce daga farkon safawa zuwa ƙarshe ba maganar sa ɗaya maganar malamai ne duk abin da suke sukan sa da shi ƙarya ne ga yadda abin yake ga yadda abin yake saboda haka wannan ai ƙur'ani ne kawai aka yi alƙawarin za a kare inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu to ko hadisan annabi ba su da wannan kariya saboda haka in an yi wannan karin an kara shi da wannan ba wani damuwa amma gashi nan dai muna karantawa idan akwai wani abu wanda muka zo gurin za mu gani in mun gani za mu ji me ake nufi da shi ai ana tambaya ne a ce gashi nan dai tambayoyi ne za mu shiga mu je Allah ta mike mu amma abin yadda suke nufin ba haka bane amma kuma ba za a fasa ba eh ayu kuzabu alayka shin za a maka ƙarya yace na'am idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i ayan tambaye shi za a maka ƙarya yace kwarai amma an kun ji magana na fazinuhu bi mizan shar'i ku auna shi da mizanin shari'a in wafaqa fa ku zuhu wa in halal fa turku saboda haka em, ba shehu tijani ne zai faɗa ba sai dai an faɗa a littafin shehu tijani wannan kuma zai iya yiwa za a yi ta yi Allah ce mai kyau wannan ma tambayoyin ne wasu atu radiyallahu anhu na tambayi shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu sadatuna radiyallahu ankum shugabannin mu Allah ya yarda da ku kadis tashkala anina al-umur inji mai littafin yace abubuwa sun rikitar da mu fa nuridu min Allah muna nema wajen Allah suma min kamali fadalikum sannan daga cikin fadalanku an tubayyinu lana ma zahara lakum bi fadalikum minha ku bayyana mana abinda Allah ya bayyana muku daga fadalanku ما هذه الأنوار المشرقة على أهل البداية wani haske ne wanda yake haskawa ga mutanen da suka fara karban dariƙa fi dariƙi har iya anwarul azaliya wannan hasken na idiraki da zaka gane wani abu ka fara wanda da ba ka karanta dariƙa yanzu zaka fara karanta dariƙa to me dalilin da da baka fara karanta dariƙan ba to hasken da ya sa ka samu gane ɗariƙa daga ina hasken yake dama tun azal ne hasken yake ko kuma a istighnafiyan ne a lokacin ake samun a hasken kun fahimci abin da yake nufi da me yasa baka zama wata ɗariƙa ba sai yanzu ai haske ne yake shiga mutum ya ga ya cancanta yayi ɗariƙa haske ne to wannan hasken dama tun azal yana nan ko kuma a'a yanzu ne ya zamo ya fi so shi ne tambayan. Fi kulli muminin, almin anwar al'azaliya fi kulli muminin, ko kuma haske ne na azal, na wanda yake cikin kowane mumini, yukshabu lahu an ha, wanda aka yaye masa bi sababin taubati saboda ya tuba, amla tushurak, ko kuma a ba za a haska ba, illa inda tamkinin kalib min al-iman, haske ne wanda yake tare da mutum ba za a buɗe masa ba sai lokacin da ya samu tamkini a imani kamar yadda ake sakarwa mutum abubuwa kaga a yanzu duk mutumin da aka haifa ana ba shi arziki amma ba a hannun shi ake ba shi bayi a hannun iyayensa ake ba su to akwai level din da za kuma a lokacin kuma yana shiga hannun su yana shiga hannun su direct to irin wannan ne irin wannan ne yawwa wa ma la ya'tilu nurul basira menene baya bata hasken basira ala shuhudul minnati akan shuhudul minnati ganin ni'iman da Allah ya wa mutum wa ma yakunu lil mashrubu menene zai kasance na shan mutum an dumil bardi rida wanda daga cin abincin nan na tsantsan yarda bima yaf'alul mahbubi wanda masoyi yake aikatawa bima yajulul murid da yadda kuma muridi yake juya fi mulkin a alamul mulki anil akawani zulmaniya daga kaunu na duhu wabi ma ya julu da yadda yake zagayawa fil malakuti cikin malakuti hal bil ulumi aw bil fuhumi yana juyuwa ne da ilimi ne ke juya shi ko kuma fahimta ce take juya shi wa hal lil ulumi idrakil haqiqa shin a cikin ilimi ne ake riskan hakika allazi salaka inda qaum wanda sufaye ake shiga a sami abin da ake nufi wa hal lil fuhumi idrakil lil alam al asna shin wajen fahimta ne ake riskan alamul asna alam mafi daukaka wa mal qamarut tauhid menene watan nan na tauhidi allazi huwa mumtaddun min ash-shams al-ma'arifi wanda yake na eh to tsaye ne mumtaddun da mustamilun wanda yake mikuwa ko wanda yake ake sha ake sha mustamiddun kenan Mum- mumtaddun kuma mai mikuwa Mm, mm. wa marihu saba menene iskar nan na safiya allati tashghaful arwa wanda take lullube ruhi wa halla ala da shay shin yana hannun shehi ne aw ala da rasul nabi ko a hannun annabi ne wa hal shehu dadun ala allah bi maqali am dadun ala allah bi afali shi shehi aikinsa yana nunar da mutane Allah da da, da magana ne ko kuma a aikinsa ne yake sa ake ake gane Allah ta karkashinsa am lahu quwwatun ko yana da wani karfi ne wa asrarun da wani sirrori ya jalau bi hal arwah wanda yake tsotso yake jawo ruhi ila hadaratul qudusiyya ya jawo ka kai ka hadaran qudusiyya wa ma ya taqid fi shay'i me ake kudurtawa cikin shay'i hal huwa mazharun lil haqaiqi mazharin da yake bayyana na hakikarsa ne allati la tudraku hal uqulu wanda hankali baya ganewa walal fuhumu ko fahimta am huwa hakimun ko shi mai hukunci ne lin nufusi ga rayuka bi taqwal arwahi wajen karfafa ruhi fakat kawai am huwa qutul arwa ko shi shehi shine abincin nan na ruhi lita qabilun min alwaridati wajen karban waridu matu dadi wanda take dacewa da mutum daga gurinsa ne an halifatun nabi ko kuma shi halifan annabi ne ya bi min asrar batinati wanda sirrori na batini yake riskar da shi allati la yadrukuha man ishtagala bi ilmin zahiri wanda wanda ya shagala da ilimin zahiri ba zai iya riskan abin da ake riska da shi ba fa in kana in ya kasance ya shauci jani kama kulna kamar yadda muka tambaye ka ne dalan bi zahiri yana nuni ne da zahirinsa fagat ta ba mu amsa wa galaba alaihi alhissu in kuma ya kasance akwai rinjaye na motsi falaysa lil qulubi an yarqa zuciya ba ta da ah, ba ta da ba ta da daman ta hauhawa fi mawdi al arwahi wajen wajen zaman ruhi wa hal li shay tasrifun fi ruhi al ruhi shi shayi yana iya tasarrufi ne cikin ruhin ruhi an huwa barzahul arwahi ko shi ne madakatan nan na ruhi fakat kawai ila in yablaga al muridu har muridi ya zo ya same shi wayar ji an kuma ya koma gabanin sa am la yanfasimu anhu abadan ko kuma in ya zo ba zai iya rabuwa da shi ba har abada kaji tambayoyi to wayannan tambayoyin ga baki daya zunzurutun ma'arifa ne ba magana ba ne na zawahiru kaf gaba daya magana ne na ɓangaren ulumu hakikati duk wa'annan masailun kowane guri tarko ne kowane guri gada ne duk wanda ba ɗan ɗariƙa ba in ya ji wannan yare zai ji yare zai ji dan an ba shi yayi magana bai san abin da zai ce ba karshen ta in kwakwalwarsa ta yi dum sai ce shirme ne kawai sai soki ba shirme ba ne ulumu ne da ƙa'ikul ulumi kenan shine suke ce masa awisa ilimi masu wahalan warwaruwa in baka in baka riski ahalinsa ba baka isa ba sai dai ka ji kai shiru kawai Yau, yanzu mutane nawa ne suka gane ai kaga Allah madaukakin sarki yana cewa wa zukura baka fi nafsika tadaru an wa hifatan wa dunal zahar min alqawl bil gudwi wal asali wa la takun to wannan shine nurul awwalin shine anwarul azaliya domin gafala shine daga ka tashi daga baccin gafala shine zaka ga da kai kuskure to akan irin wannan ake tambaya to kai sai ka yi tsammanin wani magana ne daban kuma da nassin qur'ani da nassin hadisi duk abin a cikin qur'ani da hadisi saboda majma'ul misal dan adam ne kuma duk wayannan abun ya ta'allaku bihi ne kowane gaba na jikin dan adam yana cikin alqur'ani komi saboda haka daga fita daga wannan matsayin ka koma wannan matsayin daga wannan matsayin ka koma wannan matsayin duk da baki ɗaya qur'ani to abin da ake amfani da shi nan ana kawo maka ne bayan malaman ƙur'anin sun caji alƙur'anin sun gane abin da Allah yake nufi bayan ulumu da fuhumu da asararu da tamkinu da ruzuhu da futuhatu da aka ba su wanda za a dinga nuna musu komai da komai to shine in ka zo kawai su ɗauki nan da nan da nan da nan da nan ya su jona maka da larabcin da za ka gane shi in an ce sai ka koma qur'ani waje kaza ne ka je waje kaza ka je waje kaza wani ga baki dai ba zai iya ganewa ba kamar yadda shi Usman dan Fodi radiyallahu ta'ala lokacin da ya kai shekara 36 yake cewa yanzu na gane duk hanyar jini na kowane ɗaya na san abin da Allah yake nufi samu duk wani gashin da ke jikina na san abin da Allah yake nufi da samun shi wannan gashin guda ɗaya duk wani jijiyar da ke jikina na gane abin da Allah yake nufi da shi duk wani gaba da ke jikina na gane to kamar irin wa'innan in ya gane na jikinsa yana gane na jikin wasu kuma kuma ya yi bayani wannan ana sa shi ne saboda kaza dan wani lokaci shi a buɗa masa wani lokaci a tsayar da shi iya shi wani lokaci a buɗa masa halitta masu kama kaza ga irin nasu su mun zuwa su ne da kaza amma mun bambanta su da kaza to duk irin wannan ne ba ilimin takarda ba ne ilimin takarda ba ya idrakin wannan ba ba ya idraki sai anwaru hasake hasake na ulumu na fuhumu na asararu fil hadarati to da shi ake yi bari mu ji idan da shau jani ya fara faɗa da anan za mu gane ya abubuwan suke wa asalu ana hawali shehi ina tambaya ga halayen shehi masowa fi kauni taratin ya zama wa ala nafsi kun gani me yasa me dalilin da wata rana ya zama wa ala nafsi zaka ga yayi magana a kansa wa taratin ala nabi za ga wata rana yayi magana akan annabi wa taratin ala allahi wata rana za ku ga yayi magana akan Allah wannan ba kuma ce ba na muku magana huzutul bahra wa qafal anbiya bi sahilihi na shiga kogi annabawa sun tsaya a gefen kogin. Kun fahimci abin da ka nufi? Na shiga kogin da annabawa suka kasa shigowa. Irin maganar kenan ko? Na tambayan wancan. To, kultul bahara wa kafal an biya wa bisahili a wani kujera yake magana? To, to shine abin. na shiga ko ai gashi nan wasar an ahawal ina ka ce ahawal dabi'a ce wanda take zuwa take tashi ba mukami ba ahawal dabi'a ce wanda take zuwa take tashi ba mukami ba mukami tana zama daram kai shekaru da ita amma hali dan kankanin lokacin take canzawa saboda an barka ciki zaka halaka to mutum yana shiga sai ya gan shi a halin na'ibun a rasulullahi to a lokacin zai yi magana ne da harshen annabi Muhammad kamar yadda aljani yake zuwa ku yi magana da shi ga kaga mutum ne a dunkule amma kuma ba da shi kake magana ba an gani to a hadara ma haka ne kamar wanda ya ce abu ya zirri bustani na shiga kogin da annaba suka kasa shiga kaga wajen rashin izala an wuce wali ya fi annabi ba haka ake nufi ba yana magana ne da hadaran manzon Allah a lokacin ba hadaran kansa ba hadaran manzon Allah da shi ke magana yawa to irin wannan misali kamar shi Ibrahim fa wallahi ma fi qalbi haddun li ghairihi wa ghayr rasulillahi laysa li ta'lama na rantse da Allah babu wani rabu a cikin zuciya na an ba na annabi ba wannan maganan shi ne maganan shi ne maganan shi Ibrahim ne ba ba maganan wani ba ne nashi ne shi to akwai kuma maganan Allah Eh, kamar mutum ya ce subhani ma a azama sha'ani subhani ma a azama sha'ani tsarki ya tabbata gare ni mamakin buwaya ba harshensa ba ne shi ne halayen da yake magana wannan masabau fi kauni taratan ijma'u ala nafsihi wani lokaci zai magana a kansa wa taratan ala nabi wa taran annabi wa taratan Allah subhanahu wataala kullu zalika madarajul fi sifati amla duk wannan an dan annan na shi ne a cikin siffansa ko kuma ba haka ba bayyana sayyidina shehu ka bayyana mana radiyallahu anka kullu mas'alatin bi ainiha kowace mas'ala ka warware mana yadda take bima yashfil galil yanda zai warkar da algalil mai jin kishin ruwa wa yabri'ul alil ya kubutar da mara lafiya falan najid ahadan man yashfil galila ba mu samu wanda zai iya warkar da mu daga wannan kishin ruwa ba hatta an haitu li ilmika allazi yabri'u al alili sai mun iso zuwa ga ilminka haka ne Okay, allazi ya bro alili wanda zai warware min cutana. Fallaha Allah sai ya ri. Ya ina haɗa ka da Allah ina haɗa ka da Allah shi wata ne. Fi kashi ma ga muka alayya ka warware min abin da ya yi min zurfi na kasa ganewa. An gane? Wahalar rumuz ma ashkan lalayya ka warware min ramzin da ya rikitar da ni. bi wahadin rabbani da irin kyautan nan na Ubangiji rabbani da ya maka, wa ilmin irfani da ilimin nan na irfani, wa sirrul ilahi da sirrin nan na ilahi, kullu matsalatin jimala hamin alkalam min gari ijhafin. Dukkan wata magana ka warware min ba tare da shiga cikin wani ba. Wa yana adnabta fa huwa maqsudun min halil ulum. Idan ka min itinabi to shine abin nufi cikin wannan ulumun na sanin Allah. Wallahu yadibuka nafa'an Allah ya dawwamar da amfanin ka lil ibadi ga ibada fi jamil biladi a kowane kasa a duniya amin qala radiyallahu anhu to to qala radiyallahu anhu sai shau jani yace al jawabu amsa wallahu muwaffiqun lis sawabi ubangiji shine mai datarwa ga abin da ake nema ilam ka sani ya dan uwana almajirina muridina masoyina anna hadhihi al-anwar wancan anwarul azali anwarul farko din nan anwarul mushrikatin nan wannan hasken laysat azaliyatun ba ta azal bace bal hiya makhluqatun ana halittan ta ce ta'anisan min Allah dan dai da cewa da mutum yayi daga Allah li ahadi li ahli tariqi ga ma'abuta tariqa ka gani shin hasken azali ne ko kuma isti'idadi ne samun sake wanda yake sa kake ganewa dama ya ce ko yawan tuba ne ya tattara ka ya jefa ka ka kai gana ce a isti'inaci ne domin ka lura da hasken ai waɗansu abubuwan na su ta buga ka duk lokacin da zaka zo karban ɗariƙa kafin ka karɓi ɗariƙa zaka ga waɗansu walƙiya suna kai maka suna kawowa kaga waɗansu abubuwa suna burge ka kana son ka sani kana son ka shiga kana son ka ma ka fara kana jin daɗi amma ba za ka san me dalili ba to wannan walƙiyan hasken shin tun daga azal ne yake zuwa ko kuma a lokacin ake halittansa istidadi ne وليس لازمة لكل سالك هم با kowa bane yake samun haka wala fi kulli maqamin ba kuma kowane maqami bane wala fi kulli halin ba kuma kowane hali bane wala fi kulli tawjin ba kuma kowane abin da ka fuskanta bane faqat taqau wa qalla taqau yana yiwa ka sama ka yana yiwa baka samu ba kawai sai dai ka ji an turo ka kai kanka an tambaye ka me dalili ka ce kawai kan kai dai kawai ga kanan wanda ya bada wannan amsan ya san kogin to haka ya kamata kuma dukkan ya kawo ba warwarewa ɗaya ba gaskiya ne da yawan abu sai dai ka tsinci kanka kawai a ciki ka ga kawai da ganna gane ikhtiyaru min Allah ne me dabarar ka ce ta sa ka zamo dan dariƙa a a kwarzafan ka ne binciken ka ne wuridin ka ne ta je ta wuridi amma sai hana ka sai a barka wani guri ba nan ake nufi ba eh wa qawluhu da fadin sa wa ma ya'dilu nurul basirati me yake bata hasken nan na basira an shuhudul minnati ga mutum kamar yana da haske na basira amma kuma baya gane kyautar da Allah ya masa shuhudul minnati ka san shuhudul minnati nan yana taimako ba dan kadan ba idan mutum bai samu shuhudul minnati ba ai yana faduwa da yawa shuhudul minnati shine kullun ka gane abin da Allah ya maka yanzu wata rana ka sha ruwa kana shan ruwa haka kawai za ga wani lokacin yana kin wucewa ko ya sarkafe kai shaƙe ka to a gada ta kullum sai ya shaƙe kan sai ka ji ba ka son ruwa ko wanda ka sha sai ka yi tunani ko sai ga fitsari yanda za ka je ka yi in za ka je ka yi daidai wata rana sai ka je sai zargen wandon ka ya kulle kai kai bayan da zaka iya yi ka rasa yadda zaka yi to da ce kullum zaka yi sai haka ya zaka yi to ashe shuhudul minnati ya kamata ka gane me Allah ya yi maka ne shi yasa ke dawowa da kai baya haɗa ka da dan wani abu dan ka gane abin da Allah yake maka wanda baka mar godiya dan kai kawai sai kai fito ka wuce dan kai kana kaman dole ne ma amma kuma babu dole to yaya da basirarka da komai ka kasa gane wannan shine wa ma ya dalu kenan aljawabu an haza shau da ne ce ga jawabi anna minnatul haqqi shi kyautan Allah wa huwa nurul adai shi haske ne na kyauta albarij min hadarati wanda yake fitowa daga hadaransa almasiru lil manahi wanda yake motsa kyauta alwari zata wanda yake zuwa min haza'iril asma'i daga taskan nan na sunaye wa sifat daga suna da sifa daga nan wannan kyautar take zuwa na wannan hasken ko mai mastabda bil haqq da shine Allah yake bayyana wasu abubuwa la tattasil bihi anwarul basairi ba ta saduwa da hasken basira hatta tarahu ayyanan sai ka gan shi a fili ta ina abin yake zuwa kaga ma riba kenan kowane abu sai ka gane da abu kaza da abu kaza ne yake haduwa sai da abu kaza a wancan sunan shi kaza in suka zo je kaza sunan shi kaza tukunin su haɗu a nan ake ganewa shehu tijjani malami ne shehu tijjani malami ne to daga wannan za ka iya ganewa amma in aka zo aka ce ya aka yi aka samu wannan ruwan to wannan ruwa dai mun san abin da muka tashi yanzu ana iya tona bowl a sa masa kaza a sa masa kaza ya zama ruwa ya zama ana sa shi a roba wanda za a leda ake sawa ruwan roba wanda ka fi sani a Najeriya su wani wuta sannan sai ruwayen da suka biyo baya su yankari sannan sai su faro duk daga baya ne wayannan wayannan duk ruwayen duk sauran ba a san su ana cewa spring water wanda ba wani abin da ake haɗa shi da shi sai dai kawai natural sauran kuma ba haka ba ne kowane ka ɗauki swan water ka ɗauki faro ka in mutum ya san ruwa ya san akwai bambanci saboda wannan abin da ake cusa masa da wancan ba ɗaya ba ne yanzu swan water duka gaba gida yanzu ne ne ana jin swan water sun yawa To wannan spring water, to misali sai ake to wannan ruwan yana fitowa ne saboda kaza da kaza da kaza an gama yana da ba da lafiya kaza da kaza da kaza da kaza ai akwai ruwan da ake sayarwa a asibiti asalinsa shi kansa a cikin spring water ne amma akwai abubuwan da shi ne ma- majinyaci za a iya zuwa mar direct ba tare da sai an tace ba sauran kuma ana gani akwai cuta da yake shigansa ba haka bane ta ce to duk sunansu ne ruwa
Allah ya kiyaye wa inna ma taral basaira mutum yana ganin basira ma yubrazu anu min alminai yana yana ne daga kyauta fakat kawai shi basira yana fitowa ne daga daga kyauta amma wancan nurul minnati yana fita ne daga alwarit min hazain alasma'i was sifati daga taskan suna daga taskan asma'u shi kuma ta nan ne wannan hasken yake fitowa asma'ul lahi da sifofin lahi sifofinsa shine in ya faɗa da wannan yake nufi wa amma zalika nurul waridu min hadaratil musirati lil manhi amma wannan hasken wanda yake zuwa daga hadara al musiratu lil manhi wanda yake motsi ga wajen kyauta fa inna ma zalika min maddatil mashi'ati tsantsan mashi'a ne na ubangiji ilahiya wa huwa min kunuzin shi kuma yana cikin wani taska ne allati istabdal hatta bi ilmiha wanda ubangiji ya bayyana ya bayyana da ilimin sa fala ya tsalau alai ahadin ba wanda yake riskansa wa kad yukshafu Allah ta'ala li ba'd al kubari kibari Wa- wani lokaci Allah yana dan yin kashafi wa mutum ya dan leka ya gani hatta ya rauha a yanan ya ganta ta inda take misali malamai sun yi magana da haijabun da baharul furat da nil nil misra koguna guda uku daga aljanna suke daga aljanna suke to abi a ga ta ina suke fitowa
zai yi wa a shi ne ai nake faɗa shi ne ai ai abin da yake ma maganan anan akwai akwai nil akwai haijabun akwai furat Hu- hudu ne akwai ɗaya kogin duk asalinsu daga aljanna suke to amma mary kai in ka ji za ka ga daga wani bangaren ruwa ne aka yanko shi yake zuwa mu iya abin da za ka gani kenan amma kuma malamai sun tabbatar da daga daga aljanna ne to yaya abin zai kasance sai a akwai wanda kuma suka yi dogon research akan ruwan kawai don su tabbatar musamman yan kwakwa turawa saboda tabbatar da maganar manzo Allah in sun ga ya dake su su za su yi shiru kan su faɗa saboda da sisa in yayan su zo kuma su ce ai an an ji an gani to irin wayannan duk suna nan a ciki to Allah yana nuna wa waɗansu wasu kuma ya kare su wa qawluhu wa ma yakunu al-mashrubu menene zai kasance da wanda zai sha an domil bardin rida abincin nan na tsantsan yarda bima ya falul mahabubi wanda maso yake yi wa wanda ya yarda da shi aljawabu sai ya ce annal masharuba abin sha huwa talazzuz sahibu bil ma'aqili shine jin dadin ma'abocin mutum da halaka wal mahaliki da abin halaka al adabu abin halaka al mahaliku abin halaka wa fawaji'ul masaili da kuma zuwan masifu talazzuzan mutum zai ji daɗi yumasilu talazzuzal baligil gayati fil ju'i wanda yanzu misali Allah yana son ya halakar da mutum sai ya sa maka sha'awan tuwo sai ka ci tuwo sai a ce sai an maka tiyata daga tiyatar sai ka tafi lahira sai a sa maka a cikin wannan cin abincin sai a sa maka ko kuma a sa maka zuma a sa maka da me sunan shi sunmu guba kana sha ka ji zaki ka gama jin zaki sai a ce an ji ya tsintsinke ga shi nan dai ga abubuwa daban-daban to irin wannan sai ce to wakwa waji'ul masaili da zuwan masibu talazzuzan yumasilu talazzuzal baligil gayati fil ju'i bi allazi al mabaimu akbaruha shahawatun wa lazzatin idan wannan abin ya zo wa mutum to abin da yake faruwa talazuzun jin daɗi yumasul talazuzul baligi yana yin kama da jin daɗin nan na isa gaya cikin jin yunwa idan kana jin yunwa ka samu abin da kake so eh yana sa ka ka, ka bukatu da abin ko wa akbaruha amma mafi girmanta sha'awatun wa lazzatun ya zamo kana sha'awan abin kuma kana jin daɗin abin to ko ci ne za ka cika har mutum ya yi gamba ai kuma ya ji alul insan an ya kuna mahalikahu halaka kuma zai zo bi ma'anaye ne halaka na farko ba sai ka mutu ba domin ai cuta halaka ne ko masa'ibun ne al-idkhalu ta'ami ala ta'ami musibatun ne dukkan ciwon da yake samun mutane bayan ka koshi ne in ka ga wani abu kace wai kana sha'awar sa bari ka dan kara duk abin da ka kara a lokacin cuta ne amma iya lokacin da ka ci na ko- na jin yunwa shi zai maka maganin yunwa amma ya kace ai ga nama wannan ga farfesu wannan ga eh, wane ne wannan ga kwai ga kaza sai ta kai wallahi bari taɓa wannan sai ka iya ka watsa cuta ta zuba a jikinka wannan ma musiba ne wannan ma musiba ne dukkan su muhaliku ne su ne suke taruwa su zama maka cuta a jikin mutum shine idkhali ta'ani ala ta'ani bi ma'ana ba'da ma akalta ta'ama ka samu waraka to kaga ashawatu wal lazzatu wal musibatu wa laysa hadha man min ta'amul al abdi wannan bai daga cikin luran bawa wala hilatan lahu kuma babu wani dabara ta lusul ilayhi zuwa saduwa ga wannan wa inna ma huwa mahadul mawhibatu in kaga ka riski Allah ta wannan tafiyar ya sa maka ta bangaren adabu wal halaku wa fawaji'ul masibatu misali ne in kuma za a ja ka zuwa ga hadarin ubangiji za ka ga shi ma irin wannan matsayin ake sa maka me yasa kake son manzo Allah saboda Allah yana son sa a'a mu ba saboda manzo Allah ba Allah yana son shi bane mun ga iyaye mu suna son shi ne sai suka mana barbara suka ta koya mana suka yi ta koya mana mu so annabi mu so annabi yana da amfani tun ba ma ganewa har mu zo mu gane to kaga wannan ai wani abu ne kuma daban yanda wancan ake ba wa mutum haka wannan ma ake ba wa mutum yanda allas akbarul lazza akbar ko akbarwa ashawatu wal lazza yawa in ka in da ka ta kiran annabi ba ka jin dadin amma daga bayan ka zo ka kira annabi za ka ji dadin in ka san shi to kaga waye ya baka wannan hanya ce mablaga wanda za ta kai mutum zuwa ga Allah wai na ma huwa mahadul mawhiba min mawahib alhaqi wannan tsantsan kyauta ce daga kyautan Allah yuti man yasha min fadli Allah yana ba wanda ya so daga cikin fadalansa wa qadiyanta hadi hatalazzu daga nan ne ake yanke eh, ake kai isa matuƙa na jin daɗi bizalika da wannan hatta yusiyil isas bil alani har mutum zai daina jin wani motsin zafi na tilkal masa'ib wal mahaliki ga bin sifa ga wannan ana cire maka rai kai kuma kana son ga- gamuwa da annabi Muhammad kai kawai ayi ayi a gama ayi a gama kawai dan da ga ka ga da ka tsallake ni kawai ga ka ga gurin ai akwai bala'in da za a yi ana maka saboda ganin abin da zaka tsira kai saura kaɗan ne shikenan ayi a gama kawai duk abin da za a yi haka ne eh an ce sai an maka wani katon allura tukunna za ka samu wani lafiya ya ce a yi eh ba za ka yi kaza ba sai an ma kaza amma an yi kaza din za ka warke sai ka ce a yi ga shidda ga mahaliku ga kuma ga matsera to sai ya ɗauke maka bala'i wa qawlu bima yatulu al-murid fil malik da menene muridi yake kaiwa da kawowa cikin mulki an al'akawanin zulmaniya ta cikin kaunu masu duhu wa ma ya julu bil malakuti da menene muridi yake yawo cikin malakuti hal bil ulumi aw bil fuhumi da ilimi ne ko da fahimta wa hal lil aqli majalin fi dalika hankali ma yana da ikon yayi abin da shi muridi yake yi wa hal lil ulumi idraku lit tahqiqi shin ulum lilimai suna da riska na haƙiƙa allazi salaka an inda alqaumi wanda ake shiga wajen mutane bayan Allah na ce qaumu sufaye kenan walil abdi yana gabawa idrakin lil alim al asna ya riski alam al asna al jawab shi da ne ce to ga amsa bi hada kulluhu bakin tsayansa anna jawlan al muridin fil mulki wal malakuti shi dan adam muridi in an ce muridi ma'anansa man sallama amruhu ila murabbihi man sallama amruhu ila murabbihi duk abubuwansa ya miƙa wa mai tarbiyyarsa ba shi da wani abu ka- kama da kanka to abin da za ka samu za ka samu yarda ne na ubangiji bil hayali da hayal ne au bil arwahi hayal shine tunani ruhi ba tunani ba ne yana tare da mutum duka amma hayal da hayal ne wani lokaci abubuwa suke maka inkishafi kana ganin kamar cewa gawa ne yana zuwa kamar gawa ne yana zuwa hayal kenan farko da hayal ake farawa ƙarshe kuma hakika ta bayyana maka eh an ta abu dalla ka annaka tarahu asali da hayal ake farawa kafin ainihin hakikan abun ya zo maka wa kullu zalika la yakunu duk wannan baya kasancewa la bil uluwi wa la bil fuhumi ba fahimta bane ke sa wannan jawlanin muridi cikin mulku ko malakutu ko fuhum bal janwar al qudusiyati da nur haske ne na tsarkaka al maqazufat min hadaratil haqqi wanda ake jeho mutum daga hadaran ubangiji kai jawlan fi malakutu samawati wal ardi ka ganka kana ga kanan kana waje kaza kana waje kaza kana kallon kaza kana kallon kaza ka tashi ma ka je malakutu ba mulku ba ka yi waɗansu abubuwa to da ilimi ne ko da fahimta ne hayal ne ko ruhi ne yace bar kaga duk wayannan kawo da su ba hayal ba ne ba ruhu ba ne ba ba ba ba ulumu ba ne ba fuhu ba ne bar nurun ya qadifu Allah min hadaratil haƙƙi. Taraddu ala man waradat alaihi tana jawo wanda ya zo mata da shi. Fatak sibuhu bi zalika safa'i tana sanya masa ya zamo ya tsarkaka ne da wannan watan kinan ya samu tamkini wa qurban ya samu kusanci min hadratul ilahiyya da hadaran ubangiji ya kadiru bi sababin tilka zai yana da iko saboda wannan dalili ala jaulanin zai dinga yawo fi mulk wal malakut wal jabaruti wa haisu arada Allah bi an gane haisu arada Allah bi wato ba ba hayal bane ba kuma ruhu bane ba ulumu bane ba fuhumu bane a'a akwai wa akwai anwarul qudusiyya wanda Allah ke turowa turaddu ala man waradat alaihi ana fizgar da mutum ana jan mutum ne zuwa ga wanda ya nufi halaran kamar a ja ka a kai ka gurin kawai sai kuma a maka ibtisabi sai a tsarkake ka a baka tamkini ka gane abin da ake a gurin ka samu kusanci kuma daga hadarin ubangiji wannan shine yake baka ka shiga murku ka shiga marakutu har ka tsallaka jabarutu ka je ka yi yawo wa haisu aradallahu bihi kuma da inda Allah ya so da shi wa qawluhu wa ma tawhid wa ma qamaru tawhid menene kamarut tauhid allazi huwa mustamirrun min shamsil ma'arifi kaga wannan yake miƙuwa daga shamsul ma'arifi daga ranar na sanin Allah aljawabu kamarut tauhid abin da ake nufi da kamarut tauhid watan nan na tauhidi shine huwa shuhudul wahdaniyati ganin wahdaniya na ubangiji lillahi ta'ala shuhudan zaukiyan gani irin na zauki wa kashfan da kashfi ainiyan na idanuwa ya kiniyan na ya kini fi jami'i muftarikatul wujudi cikin dukkan abubuwan da kaunu suka karkasu hatta yara jami'a mutafarriqatiha sai aga duk ta inda ta karkasu eh fi ittihadiha wajen haduwanta daga nan zai gani ta kasu ta waje kaza kaza kaza kaza kuma amma ta jawharul fardi amma kuma ga tana a waje daya allazi la yaqbalu al-qismata wanda gunda baya karban rarrabuwa وهذا الشهود wannan shuhudin laura ma gairuhu lan ya kadar min muqala a kasarati da rama gairuhu da ya nufi waninsa lan ya kadar ba zai iya iko min muqala a kasarati ya muqala mai yawa wa gairi ko waninta ba wa yu'abbiru anhu inda al-arifina ana masa ta'abiri a wajen masana Allah bitafridil mutlaq ana cewa kadaita ka tsantsa wala yanalu ba a samu illa ba da safa'il ma'rifati sai dai ka tsarkaka cikin ma'rifa wa kamali ha kuma ka samu abin da ake so shine kamar tauhid wa qawluhu wa mariyahu siba menene iskar nan na yamma allati tashgafu al-arwah wanda take lullube ruhi wa hal hiya ala yadi shaykh tana hannun shehi ne aw ala yadihi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wannan iskar tana hannun manzo Allah ne aljawab amsa in shau jari anna riyaha saba shi iskan saba anwarul muna shine hasken nan na abinda ake nema alware min hadaratul haqqi wanda yake zuwa daga hadaran ubangiji almustamilatu ala al-anwar al-qudusiyya wanda ya tattara daga cikin hasken qudusiyya wal ahwal al-aliyya da dabi'a na aliya wal akhlaq zakiyar dabi'a tsarkakakkiya wa taharati da tsarki na ruwa wa safai da tsarki na tsarkaka wal garaki da kuma yin nitso fi ba'ari liqini a cikin kogin yaqini wa yu'adiru anha sufaye suna kiransa bil jazbi ana kiransa jazba ta ci biyadil alqaq tana zuwa ne a hannun ludfi na ubangiji liman ahabbahu Allah ga wanda Allah ya so wasafahu ya zabe shi wa ahallahu lil muqalati ya zama da shi kuma yana daga cikin wanda Allah zai nuna masa hadarati hadaransa warta dahu kuma ya yarda da shi fa idza waradat al arwahi idan ya zo wa ruhi aw alal qulubi ko ya zo ga zukata aw alal asrari ko zo ga sirri sirri nan ba shine kamar rai kuma anan akhazatha sai ta kama shi wajazabatha sai ta jata ila hadaratin zuwa ga hadara bi hukumul qahari da hukuncin tilasci was saulatu da kuma saula hatta la tuqdaru ala takhalluj anha bata isa ta jinkirta gabarin zuwa gurin ba wa wurudaha zuwanta innama huwa min mahabbil minnatil hajji tsantsan kyauta ce ta Ubangiji bila sababin babu dalili. Babbi hukumar inayati hukunci ne kawai na inayan Ubangiji wasu ifa'ihi da zaɓin Ubangiji liman sha'a ga wanda ya so. Wato raddu kuma ana janta fil haƙiƙatul Muhammadiyya a cikin haƙiƙan Muhammadiyya ne. Summa tunba'u min sannan kuma a bubbugar da ita. Wa kar ya kuna shehu hadiran ma'aha yana iya yiwuwa shehin ya zama yana tare da wannan hadaran tare da shi. وقد تأتي بتوجيه همة الشيء kuma tana zuwa da himman shau shine ya himmata shay hidri lana bi hada al mahdari idza arada amin Allah li ba'd talamizi idan Allah yana so daga cikin shashin talmizansa wa qad tamtani'u tana hanwa wala tusaru fi himmatu kuma ta hana himman zartarwa shi yasa daga koshin Ibrahim zai zai abu zaka jira cewa ya himmata shi yi dalilin rabbi hadal matari ka gane shi almajin shi jami har yanzu bai kai ba yana cikin alara har yanzu bai kai ba yana cikin alara shi almajin shi jami ba wani abu bane eh wa qawluhu wa hal shayu dalun ala allahi bi maqalihi to shi shayi yana nuna mutane yana nunar da mutane Allah da makali da wa'azi ne aw dalun ala Allah bi afali ko kuma aiki ne aw lahu quwwatun ko yana da wani karfi ne wa asrarun ko yana da wani sirri ne ya jadu bi hal arwah wanda da shi yake jan mutane biha ila ila arwah li hadrat al qudsiya zuwa ga ruhu zuwa ga hadrat al qudsiya jawabu cikin jami'a ce anna dilalatu ala Allah bi kulliyati zahiran na badina nunin da shehi zai yi ya nuna wa mutane Allah bi kulliyatihi da kulliyarsa ne shi shehin zahiran wa badinan da ya kawali wa afalihi abin da ake so kenan idan abin da ka faɗa a ga aikin kama ya nuna bi kulliyati haka ya kamata in za ka ja muridi zuwa ga Allah kar ka faɗa masa magana daban aikinka kuma daban in ka faɗa masa aiki magana daban nan ka nuna masa Allah aikinka kuma ya nuna masa akwai ha'inci nan ka yi mu'amala nan aikinka kuma ya zama wani abu daban to ka hargitsa mutum bai sa in shegi ba eh bai sa ba eh Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye eh dole ka ganshi da qawalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa harakati wa sakanati ala min wali haka yawa in ka bi shi ka bi shi to haka zaka samu akwai wannan bawan Allah waye sunansa dan wuce ni Abdullahi wuce ni eh idan da yake da duk karatuttukan da nan shi hada cewa yake tun Allah bai sa ya san karatu ba amma zai zai rike zai hada ci har yanzu ka same shi da da wayannan kasafin yake wazi wanda ya hada ci to lokacin na karanta attaji to duk abin da ya ji na faɗa a wajen karatu in ya zo na yi in ka ga ya zo ko ka ci mala na tambaya na ji kace abu kaza kaza yanzu kuma gashin na kai kaza sai ce ya gani wancan a muhalli kaza ne wannan kuma a muhalli ya ce to eh amma duk abin da ya ga na yi bayan ya ji na faɗa ya saba sai ya tambaye ni sai ya tambaye ni eh ya ce na ce kaza a littafi a wajen wa'azi na wancan kaza yanzu kuma ga wani abu kaza na ya ga na yi ce haka ne wannan da wancan ɗin da ɗaya ne wancan na tafi da shi akan wannan ne saboda aka samu mas'ala ɗaya yana da hukunci sama da goma to abin da ya sa ake tsayawa a ɗaya wa ɗalibi saboda kada gigice sai ya rasa wanne zai kama kuma ya kama ya ba shi wahala to shi kuma Allah ya sa shi da irin wannan tambaya ko kwanan nan sai da ya zo mu wasu tambaya eh akai na ce Abdullahi kana nan kenan a cikin watan azumin nan ƙauluhu wa ma jalabuhu al-arwahu da abinda ruhi ya jawo shi ila aljawabu an hada huwa ma sabaqa fi jawabin riyahu saba amsan daidai yake da riyahu saba na farko wa qawlu wa ma taqidu fi masjid shaykh abinda mutum zai yi itikadi cikin shaykh hal huwa mazharun lil haqaiqi shi shehi mazhari ne na haƙiƙa allati la turqulu qul wala fuhumu wanda ba a iya gane shi ta hankali ko fahimta amma hakimul lin nufusi ko kuma shi mai hukunci ne kawai cikin nafsu da taqwal arwahi dan ya karfafa ruhi fakat kawai amma wa qutul arwa ko shi abinci ne na ruhi li taqbilu min alwaridati dan karban waridodi ma yuraddu alaiha wanda za a kawo masa amma wa halifatun nabi ko shi halifan manzo Allah ne yablugu asararu in an ce mutun shehi to kamar shi hujja ne kenan misali yablugu asraru batinatun wato sirrin tana da iska har batini allati la idraku wanda ba za iya gane ta ba manish ta gala bi ilmin zahiri dan ka shagala da ilmin zahiri zaka iya ganewa ko ba zaka iya ganewa fa in kana kama kulna idan ya kasance kamar yadda muka ce dalun bi zahiri fakat yana nuni ne da zahirinsa wa galaba alayhi hissu kuma motsi ya yi rinjaye a kansa falaisa lil qulubi an tarqa mawqi al arwahi to ashe zuciya bata isa ta kai gurin da ruhi yake zuwa ba al jawabu fi hada shi jani ce ka ji wannan anna shay'a fi tariqi shi shehi yadda yake cikin tariqa bi manzilatu dalil shi mai nuni ne kawai ya arifu tariqa wa maharijiha ya san mashiga ya san mafita yawa shi shehi mai nuni ne zai nuna maka hanya ne ga hanyar da za ka bi in ka je waje kaza za ka ga hanya ya rabu kashi biyu ka bi dama ko ka bi hagu haka zai nuna maka wa dalu wa yu'addu li kulli mahallin zai faɗa maka kowane muhalli ma yastahiqu min tabi'atin yanda za ka bi gurin wa zadin kuma zai gaya maka irin guzirin da za ka yi wa huwa lil arwa'i wal qulubi manzilatu tabibi ruhi da zuciya shi kuma kaman dokto ne shehi ɗabibun mahirun dokto ƙwararre wanda in ka zo da ciwo na zuciya hasada girman kai ujubu riya'u gulma ru'yatul fadli wa ma cewa zalika zai faɗa maka ga yadda zaka yi ka gyara fi ma'rifatul amralil aridati ya san rashin ya san rashin lafiya wanda suka bijiranto wa min aina ma datiya kuma da menene yadda za a gyara ta wa kaifiyatu ma'alajatiha da yadda ake kaifiyan daga inda ta fito da kai ke ta ba'alanta kama kama wa kaifa ko ta ya ta zo ya san yadda zai yi wa ma'rifatul adawiyati ya san magani allati yali qiyaha ala tilkal amrad wanda zai ce ka sha istighfari ɗari da safe salatin annabi ɗari da safe la ilaha illallah ɗari da safe da yamma ma ka sha ɗari ɗari hatta ta udal qulubu wal arwaha ila kamal sihatiha har sai an dawo da ruhin ta dawo yadda take zaka samu mutane sai kaga mutum ya ce ya shiga bala'i har ya fara ƙaryata annabi a zuciyarsa eh da ana samun haka yana kokonto akan annabi zunubi ne idan bai shiga hannun sufaye ba ya shiga hannun yan izala ya tafi kenan in bai sa ba saboda su ba malaman zuciya ba ne illoli ne suka kama zuciyar ta abin da ake so a lokacin adawa a natsar da shi da istighfari yana istighfari yana istighfari zai dawo daga wani kuma sai ce shi bai san yana zunubi ba amma kuma ya zauna da masu zunubi bai san zunubi ba ne ana yin zunubin a gonan da yake ciki kullum a cikin zunubin ake domin ka zauna cikin masu zunubi mashaya mazinata masu yi da waɗansu to za ka harbu ko ka ƙi magana kana ciki zai baibaye ruhinka sai ka ji an faɗi wani an tsine wani ya kaji ya maka daidai a zuciyarka kaga ka fara shiga kai ko muka yi magana ba sai kai a tunaninka ba ka zunubi kuma ga kana cikin kogin zunubin to idan wayannan abubuwan suka zo in ba an gane menene mafitanka da ina ka fito da ina kake mu'amala da me da wa kake mu'amala ba ba za a iya fitar da kai ba sai dai bar mutum ya tafi kenan to irin wannan shine super suke eh fa haza gayat ma inda shi wannan shine isa matuƙa na aikin shi wajen gyaran mutane alhamdulillah za mu tsaya nan sai gobe za mu ƙarasa tafridat sai mu shiga abubuwan da muke ciki albarkan sai na rasulullahi wannan shine aikace aikace da dole in mutum yana son ya ya zauna lafiya to sai ya ji su kuma yana son zaman lafiyan duniya ne to shi kenan sai ya yi abin da zai iya Allah ya kiyaye اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار اللازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة